بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يمنعنه إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون لا يصدق الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الهدي بالهدي ولا هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا ايها الشيخ انزل لنا على الوطن وساعدني بنزلة الداخل الى الزبد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونصره ونصره يومنا عشرين إلى قوة رمضان إذن أحسني وعبد الله بن سلام وشكرا وكوليا للكل أبعيد اليوم قلت لنزولي لي وقل وقلت بياني لأجل سيكون شكرا وكوليا عشرين إلى muna cikin surat al-azab kwana kan aya goma sha ɗaya na wuta shi kan aya sha biyu fadi mana da ba su wata ana kulli man ma ta samawa ta garbi kulli la da ba da nafsi ya rahmata da yi ba an nan ku ila ya kai kiyamaci ya kai kiyamaci la ya kai الذين كذبوا أنفسهم وهم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye su kun ka ce musu ma sun samawa ne kun da yake cikin samai wal ardi wa da yake cikin kasai kulli ma ka ce musu rawa ne in su ba ka hanta sun ce Allah ne to shi ke da ko ta da ka ba ta kulli la ka ce musu Allah ne illa ya qulu la tawaba ghayru imamu bari cewa da Allah bane to ai an san ba da kowa bane da Allah ka taba a ranar sirra wa ta ai ba ka wata ala ya rubuta wa kansa zakin sarawa shi ne falala ke nan wannan wafi da zubi bayi da imani wannan yana magana da taushi ne domin ana kiran su zuwa ga imani da yasa an kuma ila yau da kiyama wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ne tsara ku izuwa ranar alkiyama littazikum bi amalikum domin ya saka muku da dukkan ayyukan da kuka aikata lalai ba fi babu hukunta a cikin wannan rana babu hukunta a cikin wannan aiki Allah zai na tasiru a kusurwa wayannan wanda suka tafa da kawo da tarihi ya yi azami wanda suka fi jirgin kansu da azama ba kuma lafi nuna ai su ba sa imani su ba su imani ba ne
وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم
نعم تشير على ذلك على أن تكتب على كتب ربكم على نفسه رحمة أي ألزم نفسه رحمة الله سبحانه وتعالى يعني تنزل ذات السلامة لأنه هو عددها المشي القولي سوى سيبا وتكون من لإيمان رحمة وأنه لا يختلف القول الله كما بايع هي واجبة الشرع لله الواجب في الشريعة لا أقل ولا تسمع ورحمة هي النجمة رحمة هي النجمة الله وجد يوم وهي عامة لكل مخلوق وجدها وفا تاغم دكان halittun duniya ga baki daya a wata aya yana cewa wa rahama shi wa tsan kullu shay rahama ta dawo da ko dai ba komai da kake na halitta wa bi rahmati imharu zati wal kufa ila da kake rahama Allah subhanahu wa ta'ala jinkirta wa sako da garburai wai suna cewa Abdullah da Sallama in kana hada wala min min min rabbika من انتقام أمسر إلى إدارة من الصباح وإنسى من إدارة الليل وقلنا أقول لك أن الشيء الذي قد كان يتوقع أشهر أن السنة جدوى العذاب وقمنا أمسرنا كويب جمع يمنى يمنى الوانا عذاب يزوي السنة ويسكر كواسي على وجهه إن ذلك على وجهه yana yana yana yana musu sosai yana da cikin ranar da ta wurza yana ce musu da lalle inna ma ta rabbika da shi lallai kawo ubangiji ka mai tsanani ne to ala tabaraka wa ta'ala ko da ya riga ya ce ka saba rabbukum ala rabbir rahma wa rahmatu wa kullu shay suna cikin layin na lana cikin su ainihin rahmatu na fariya to ko an ji za a kama su ba za a kama su ne da sun sauci ala ubangiji ya ce da bi wa makalatu wahidan ka gwani da ni da wanda na halitta sannan kuma kawo na yana da tsanani amma da aka je jirin badar aka kashe saba'in aka kama saba'in a cikin wanda suke da shi mutum dubu daya ko mutum ɗari tara da hamsin duka wanda sai saboda ainihin ramar tarbaniya a cikin su daga cikin ramar sai aka ba su wani rayu har zafi yin sannu sannuwa masu sako da kafirai wata rayu da suke alayhi sun zama gari yana zuwa kusan ciki wai me yasa suna samun Allah ko Allah a gidan ba su tsarki wani lokaci ma wanda yake zama Allah sai ya ce yadda yake biyayya wa Allah har Allah ba zai gana ba nan duniya sunan sana rayuwa ne take kai to da yana da dalili ko kowa da kowa wani lokaci wani na samu kudi da fada da ya ta ga shi a garin sa ba da yuta ba da ruwa da abin da yake nema dinki da sha akwai komai ne na samu to domin Allah ya ji masa dalili da sunan sana rayuwa a duniya ne da yana a garin ne da dalili ba zai samu ba amma ba da tsirani na alkiti tare amma ba da abin da zai tabbata kayan da a gidajen nan guda biyu to nan kan ramar Allah za su ji gudu ne ga mutane da zai ta kaɗai sannan kujin Allah kuma ya tabbata ga mutane wajen Allah ya tsare mu. Lefa wannan kuma ya yi da kiyama, Allah kuma ya ce zai tara ku zuwa ga ranar da kiyama, ainihin ba na mutum da wuri. Duk wanda ya wuce Allah kuma ya zai tara shi a cikin kwakwalwura, wani shi zama kuma ya yi da kiyama, ya kuma zai tashe ku zuwa ranar da kiyama. Wannan yana ɗaukar cewa kenan babu wannan kabari ba zai tara shi shi ne mata tsaka da farko daga nan kuma Allah kuma yadda zai tashe shi sai zai da shi a kiyawa to wannan lare ba suke babu kotar ainihin jami'i yau mai kiyawa babu wanda yake hukuncin cewa za a taru ranar kiyawa fi yau mai kiyawa su da zai asar ke zai ranar mai ranar taro Allah zai na kanzu ba ku sau wannan wanda suka kasance sun tafa da kansu ko wula a yi nuna su ne wanda suka kasance suna imani in da zai da aya wannan zahirin ayan dai tana tabbatar da cewa ne ana nabar imani wa tsakon daga musulani cewa rashin imani shi ne yake sababa taɗewa ma an nuna musulani musabbabin inda adamin imani tare da cewa nasara ko taɗewa shi ne yake sababa rashin imani su ce ba mutum da an cewa bi an da ma'ana a lalzina ta zuwa kuna wun wannan mutane sun su zama da kawo da su fi ilmin layi a cikin zanen Allah sai da za a yi musulani a zarar Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta mu asara ne cikin ajal wa hula yuminuna fi ma la yaqulu to da ba ran su imani ba ran su jinna ko wannan abu ba ran su imani ba ne ba ya shi jibali ma su bi billah ayan tana fassara abin da ke cikin min Allah ne wa ma tasabu bil quran an adabi imani kuma abin da ke sababa tabewa a wajen rashin imani ko yusabu ma yusabu ma yusabu lil abdi shi kuma da shi ne abin da yake bayyana da imani a wajen bayi na'am على كما يكون آياته وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أنا كما يكون تعالى وله تعالى ما سكن في قبرك هل يجد قول سوى abin da yake sauka a cikin dare wanda hali da rana ai kullu shay huwa rabbuhu wa khaliquhu wa khaliquhu abin da suke sauka da dare wanda ba ba ganin su da kuma suke sauka da rana wanda duk ba ba ganin su to duka daga nan Allah tabaraka wa ta'ala suke Allah ubangiji shi ne ubangijin su shi ya halice su kuma shi ne yake mallakar su wa huwa samiul alim shi Allah tabaraka wa ta'ala ko samiul liman kan shi mai ji ne ga abubuwan da kuke faɗi al'alim masani ne ba su da wanda ake aikata wala kuma sakala malamai suka dogaro da yawa kan wannan aya cewa menene ma'anarta ma'anarta sannan ɗaya wanda ake samu ya ya zaune a kan wanda yake baya motsi amma abin da baya motsi da abin da yake motsi da dai abubuwan suna son kowa da babu da motsi su da kuwa da suke motsi kuwa wakila in ta kan mana su kone jibbin halakaci wa alaihi bil ayati masu da biyu kuwa ba da halaka a cikin wannan aya ana kaddara cewa abin da yake motsi da abin da baya motsi wanda suke son kowa cikin dare da rana dukkan su Allah a wakili shi ne mana da su kuma shi ne mamallakin su kuma shi Allah ɗin nan mai zini da kama da kuke faɗi sannan kuma mai matsani ne kama da kuke aikatawa da ba da kusa
ولغير الله أتخذ وليا قاطر السماوات والأرض وهو يقيم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين نعم Allah ta kwanta da kawai da cewa kul a gairar lahi an taki zuwa liyyar fatir da bawa da wal'ar ko koyi wa la'irka kul in yi umirtu a ɗabula awwal manaslan wala ta kuna da bi da mushriki Allah ta kwanta da kawai da cewa kul da kuka gaya musu ya rasu wa wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a gairar lahi an taki zuwa liyyar yanzu an taki zuwa liyyar me zan bauta wani abin da ba Allah ba asirin da wani abu da Allah magidi shi ne wanda ya fari samai ya fari kasai laraba su ce magana wanda ya fari yanzu bai gaire misali da bada ba da kamari abu ko ke kirkiri abu ba ta ba ka ga wani abu da yake gaba da shi ba ba ina wanda muke yanzu ba sun yana so yau da abu sai sai na kwanko zai zawa ne ko zai yi zawa ne ko zai zawa ne da zuwa ne misali ba irin wannan ba Allah kun yi zama suna da shi a littarsa ba wani abu ya koyi koya ba yana tsaron abun ne ba tare da ya ga wani abu ya kawo shi ba ko bi kuma ana ubangiji shi ne ya ba da tsamai da gaske ko wani ki mu shana ubangiji shi ne ke azurtawa wala ya kawo ba a su dashi kun ka gaya musu ya rasu lalla inni kuma tuna ta kula a wani wadansu ni an mulce ni daga kasance ni ne mutumin nan da na fara bi ka wuya na ga Allah ta ba da wata aya ta wata al'umma wakilin ni kuma an gaya min wala ta kula na gidan mulki in kasance ni ne wanda na kasance awwala ba zan ko in kasance ai abin da ai cikin nufi a bala ne da ya da kuma awwala musulmi Allah ya kike ya umurce ni da na kasance ni ne na farko da na bi ga isa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya annahu yajibu alaihi imanu ila annahu rasul domin ya zama wajibi ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne wanda ya bada imani da kowa ne ne abin da zai nuna maka imani kuma da a gibe shirka da kai abin da ya zo da shi na daga shirku rubuce rubuce saboda haka ko a wani musulmi na halitta sura al-islam sun shi ne farko da malami ka wuya a bisa saki ba kai na
قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
na cewa ana wakilci ya rubuce shi kare mawuta wa kowa ta shi da lura da bilwali lura al-babu da kuna yin bilwali a kan shi ne abun mawuta ولو في ذلك علامة عالم منها المعبود ولا يكون إلا الله. kuma wannan yana tabbatar da cewa ma'anarsa ba a mota kowa in ba Allah ta gara wa ta'ala kamar kan Allah ta gara wa ta'ala Allah huwa al-wali Allah ta gara wa ta'ala shi ne abun bauta wani wani yana ta Allah Allah huwa al-wali alladhina amanu Allah mai ji shi ne abun bautan wanda suka yi zama su mai ko mu'mine wa kafi shi da lawa da su ko da bai ba su da wani abun bauta su Allah su Allah ta gara wa ta'ala su bauta ولو على الغريب والنائب وعلى الظلم كتاب ana baka wannan kalma ne akan wanda yake wa Allah subhanahu wata'ala biyayya magana fatili ko fadar nan a Abdullahi ibn Abbas kamar yadda yake a cikin hadisi cewa wata rana yana zaune na su ya gane menene fassarar ko fa'ira misali sai kasance yana zaune a wajen wasu mutane to sai ya ji mutane suna suna bakin rijiya suna suna yin suna jayayya a rajiyani mutane kawai da guda yi kan yi rijiya sai yana cewa ana fasar tuwa ni ne da ba a yi ta aina sha tuwa wa ta da to sai ya kasance ya ce lalle ido a ba ta da ba ta yi babu da gani ba ma'ana fasar wa fadiri da ba san menene ma'ana fasar wa fadiri ba da zan zama ila ila arabi ilayya arabiyani fi biyu ɗan lokaci da na samu a mutane kawai guda biyu suna tarayya sai yana cewa wannan rijiyar ni ne nake kire ta ko kuma ni na fare ta ko ni na ko ni na tore ta tsari sai gane a shi fasarar fadara mutum ya fare abu shi ne fasarar suna ta sai gane cewa ba ira ko fadara ko mi da rabi iya da shirka shi ne halittar abu ko fadara talaka ma a sha'a kenan ina ba ta riwa ne abin da ake nufi da cewa hanyar su ana ga kawo da aji ne ke ba da arziki wanda tasirin bil armi ne ana nufin armi duk wanda ya samu arziki kowa ba ne da Allah ba gidi shi ne ke ba da ya Allah ba na ya su ko a zuwa da kawai da Allah ba gidi shi ke ba da abinci da makamancin abinci in kana neman abinci ma Allah za ka roƙa in kana neman arziki ma Allah za ka roƙa saboda ka ayyukan da suna nufin cewa Allah ba su wanda Allah shi ne yake arzikawa ba wani arziki da shi ba ne saboda haka Allah ba gidi shi ya wata ko yin su ba da ألا تبارك وتعالى تقول إني أخاف من أن ربي عذاب يوم عظيم قل فجاءهم يا رسول الله إني أخاف فيها أن القرون إن أخذت ربي إلى النار وأنا فقلت مع الله عذاب الغرور بالجرمان الحقيقي إلا بالتالي فقلت مع الله في الكتاب أيضا يا دينا هو تقول فقلت مع الله وبالقيامة في عذاب الجرمان الكتاب دول بهم والتأجيل الخلاف للنبي والمراد به أمته إن وإن وغنغرون سنة والتمالية تفسير كتبا النبي النبي صلى الله عليه وسلم أي مقالة لشيء الله قد أجل في أمته domin mu mu kai mu magana da Allah kai tsaye ba a Allah subhanahu wataala annabi yake magana da shi to in ya ga musu wannan gure sai ga amma ba za a ce wai ana tsammani Annabi sallallahu alaihi wasallam zai bauta wanda ba Allah ba da shi ba dai wato ba gure ake ga الخلاف للنبي والوارد به الوجود in muka bauta wa wani abin da ba Allah ba muka dai lahira za mu gudu da azaba mai girma a ranar da ta ajiya na من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوز المبين na Allah subhanahu wa ta'ala ke wani cewa wani yusraf anhu yawma'idhin faqad rahim wa dhalika al-fawz al-mubin wani suna faru yuzin tsakan juyar da shi gaba da shiga a zafin Allah yau ma izin a wata rana na kiyama to ba kada yi wa Allah ta ala shi ka zaɓi gizi ya ji ɗansa wata ai a ranar kukaira Allah ba gizi yana nufin alkhairi a fitar da shi wa zalika yin haka kuwa alfawzul mubi shi ne rabauta mabayar ya kuma ita ce rabauta da gidan tsira annajatu zahira shi ne tsira wani sassi mabayyana duk mutumin da ya tsira ya yi ana ɗauki da yiwuwar da shi da shiga da shi a dama ba wani mutum ya samu rawa saboda ka ya samu babbar rubuce na ya samu tsira mabayyana Allah ba gidan sa وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير
wannan zai yana da da magana ta hanyar da suke cewa ba zan biyo biya hanyar na hari ko da kila da jannata ba a tsari duk mutumin da aka ne ya tantar da shi gaba da shiga wuta ana kiran da shi aljanna to wannan ka ya samu babbar to da dai yake da wannan ayati kamar da kulma da kullum za su ke cewa shi da fira qur'ani idan mutum ya iya cin sai ya samu cewa ayoyi da suke fassara junansu surori suna fassara junansu za ka samu aya tana fassara wata aya wata sura tana fassara wata sura za ka dinga samun wannan biya a cikin Qur'ani saboda wannan aya ce cewa man yusra ma yau ko yin fa kana yi wahu wa zalika wal qawl wa zalika al qawl al azim to dai suke da aya suke cewa wa man yusra hali ne ya ko jira dan da fasara duk da Allah ubangiji ya ne sanar da shi gaba da shiga wuta ya shigar da shi aljanna wannan mutumin ba ya samu mafakar Allah ka kice sa da wal ma'ana mun san wani duk wanda Allah ubangiji ya ne da shi gaba da shiga asaba ran kiyama hakika Allah ubangiji ya tsanda saboda haka kafirai ba za su samu wannan rahama din ba domin su suna tare da bishin Allah ne su ga suna Allah ta ta'ala da yayi a duniya ألم يكن لك ولد وأن يكن الله بدر فلا كاشف له إلا هو وإن يصدق بخير فلا رد لفضله هو على كل شيء قدير ألا سبحانه وتعالى وإن يصدق الله بدر idan wani abu da daga cutarwa ya shafe ka bala'in ne ko wani bala'i ne kamar ne kamar rashin lafiya babagare kamar talauci misali to ba za ka yi bala ko illa ko ba mu dauke maka wannan abin da shi Allah ko wani ne wani abin da ne ya cuta ko na bala'i ko na zarfi ba mu wanda zai dauke maka wannan abin da Allah abin da za a yi a tsaro a kama a kama a taimako abin ba zai tsaro ba sai dai Allah ba na fata ala illa ko ba mu bi dauke maka wannan wai sun ka da ne idan ba da ba ka wata aya ya ba ka wani abu ko ya shafe ka da wani abu ta alheri ka sai hajji wa kinan kamar lafiya da wadata ko kadin alakul shi yana da wasu tsara ne iko ne a kan dukkan komai domin mu ma ban saka biki yana da kika da ya ka da shi in ya ga dama ya juyar maka da abu in ya ga dama ya bar maka da abu ba mu me dauke maka wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala na
وهو القاهر فوق عباده وهو العليم الحكيم
نعم الله تبارك وتعالى تقول سوى هو القادر فوق عباده هو الحكيم الخبير شيء الله تبارك وتعالى شيء بيجيبه الذي لا يجوز حفظ عليه Allah tabaraka wa ta'ala shine mai iko da ya gajiyar da komai komai Allah ubangiji ya gajiyar da shi Allah ubangiji ya dauka komai komai bani bibishin bayin sa huwa al-hakim Allah ubangiji shi goni ne shi kan ya tsalitsa al'abiru mana da mana magana shi masani ne da bawaɗi yau ka zawahiri abinda yake koyi a wajen mutane da abinda yake bayyana a wajen su duk da yake a wajen Allah ta bara wa na
ولن يشهد أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل الله أشهد وإنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
na wannan aya wani bukara ta muke cewa wani yanzu sallahu bidurin ka na kashi fa lahu illa hu yin su kan kai ko wa la kulli shay'in qadir Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ya kula mu ashin ka kalimat ya kai yaro sai gida su tsara da wasu kalmomi ka ji tsoron Allah zai kiyaye ka ka ji tsoron Allah za ka same shi zai taimake ka idan za ka ji tsoron za ka roƙi wani abu da roƙi Allah in za ka nemi tsare ka nemi tsare ga Allah tabaraka wa ta'ala ka san cewa wannan al'umma da za su taru domin su amfane ka da wani abu ba za su amfana ka da tsoron wani abu da Allah bai da ya rubuta maka ka sani cewa al'umma nan da suka za su taru domin su da kai su da kai akan wani abu to ba abin da su da kai sai abin da Allah ya yi garo da wata kasancewa abin da ya same ka dama bai kasance zai kus- zai kuskure maka ba abin da ya kuskure maka bai same ka ba dama bai kasance zai same ka ba kasancewa nasara tana tare da hakuri kasancewa hudi yana tare da bakin ciki yayi yana tare da bakin ciki kasancewa wahala yana wahala wasi yana tare da sauki kamar yadda ya faɗi a cikin wata hadisi saboda haka wannan shine fasar ayat da suka lawo da zuri kuma kashi wa billah sallah bangiji ya tsoro ma wani abu tsari kun ba shi da lafiya taro da kitoci a gama na abuwa a wuce a daina garin a wuce a je haka za ku a wace duk inda za a je ne Allah wani ya ta laka mutu da zaka ba ku da rikici za ku ba yanzu idan Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi ka da arziki sai mutane suka taru ba na kuma kawo arziki to duk taruwar da za su babu yadda za su tsala mai tsaye babu wani arziki idan Allah bangiji ya rubuta ma talauci sai mutane suka taru su rubuta ka sai an yi an yi wani hannu bai kuɗi ba babu kuɗa mutum da rakiyoyi Allah bangiji bai rubuta ma za ka yi gari ko ya tsaye ba za ka yi gari saboda kuma da aya ta kowace sura da wata da kan zama da fili ne ku kada yi Allah kawai da muke samu daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ne in mun samu ma daga wajen Allah ne kuma rasa daga wajen Allah ne wani kuma shi suna da cewa zakarin cin abdarin malikin mulki fasir ya yi inji ma ya suru wa mayami idan dai kaddarori sun kasance daga wajen Allah suke da bara wa ta'ala daga wajen abin da yake sa mutum ya yi farin ciki da abin da yake sa mutum ya farin ciki duk aure na da suke ya ji dare suke sana ta ko kayi dariya sana ta ko kayi kuka ma duk auren da ne saboda duk ya san daga wajen da suke zuwa da bara wa ta'ala أنا كمان قلت على الدول السواء كل أي شيء أقول شهادة كل لله شهيد واحد شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتجدون أن مع الله آلهة أخرى كل أشهد وإنما قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وأنا الآية كافرين مكة نسوا يوم مكانا suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan da kuma suka ce masa ka zo mana da mutumin da zai ce da kai annabi ne mana domin mun kira an kitabi ka fa fice kai ba annabi bane suna musu a nazarin ka Allah ta tabaraka wa ta'ala ya so wannan da ayati kullum ka ga musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai shi ne akwai shahada wani abu ne da girman shaida ka kullum sa ka ji mun Allah shi ne shaida illa ya kullu ko kuma ko tsarawa Allah shi ne shaida فدي الله سيجنا إلا يقولوا لا دعوة غير ما وصحابة أما وده يتدعوه كلمة جيدة الله هو شهيد بيني وبينه الله سبحانه وتعالى شيء جيدة سكاينا سكانه على سيدي أكون بالسياسة وهي إليه هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يأمي وأيوانا القرآن ينذركم به ومربلا domin gargada da ku kullum ya yi magana, ko ne da ku da maka, bihi da wannan Qur'ani wanda daga da kullum wanda ya rike shi nan gaba cewa za a rika wani nan Qur'ani zai iso kan mutane da alzalu tun da zamanin da zai ta gaba da har wanda muke nan yanzu da har wanda zai zo nan gaba gare mu Qur'ani nan zai iso su wanda ya zo su wa'azi ya iso musu ayin da kullum sai kun annama Allah ya hali ya tsura ana tambaya ne wai ali ya tsura annama Allah yanzu muna ce da cewa akwai da hukunta wanda yake tare da Allah kuna ce da wannan istimamu ne tsari ne ba da fahimtarwa ne da musu kullum ka gaya su ya rasu da lalace ni ba da shaida da wannan wurin da ma kuma gida ku wani ana da wani wanda ya ci a kuko ta da guda daya wurin da shi bari ku mai wasu da ku ni ina mai ina mai kuda daga duk abin da kuka zan da ke kuna nan zamawa kuna hana wa Allah da wani wata ala na daga kuma haka domin sun kasance suna cewa kuma ka abu da Allah ne ko kuma ka abokanin zaman Allah tare da zai sanar ga wasu ya shi baya tare da cikin wannan magana Allah zai hana na mu kitaba الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون
نعم الله سبحانه وتعالى يقول سوى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوحي إلي هذا القرآن سوى أن يوحي وأن القرآن وأن الدليل من شيء أسأل الله من على شيء قال شيء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى أن والمعنى أن الله شهيد الله من شهيد عليه لأن هذا القرآن لا يكون بالهجة لمن القرآن هنا فكان هي الحجة وهي القاعدة والتي ينجي قوة الحجة لأن القرآن هنا فكان هو الحجة وهو من عندي هو القرآن الذي قلنا الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء وده يزولش سورة أي شيء لا تنسى كده لو لا كما قولوا ذلك لمول شيء لا باب شيء لا تنسى وأنا لا كنت يا مدرسة cewa alƙur'anin nan zai dinka wa'azi ne ga duk wanda ya gaba da shi tun daga zamanin sallallahu alaihi wasallam har wanda suka zo yanzu har wanda zo nan gaba duk wanda ya ƙur'ani ne da ke shi za a dinga musu wa'azi yana fi su yarjini da daga mutane da aljanu ila yau da kiyama ya da ranar kiyama wannan yana cikin dilala ala umumi risalati wannan yana cikin dalilin cewa alaihi sallallahu alaihi wasallam risalata ta ga mai komai da komai wasu yana da hanyar gairi na sun yi ila yau da kiyama cewa za su gaba da zama kuma ba wani abin da zai so yanzu suke ta har zuwa ranar kiyama sun zuwa nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kawo alqur'ani nan daga wajen Allah sallallahu alaihi ya zo daga shi daga wajen Allah subhanahu wataala to ai ka ne wanda aka kawo da suri kulli zamani daga wannan lokacin kuma har zuwa ranar kiyama ba za a samu wani littafi ko wani hukunci ko wani magana wanda zai zo soke alqur'ani domin shi ne karshen littafin Allah subhanahu wataala ya kawo cewa كل جد واحد يسوى الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض بينا فلك مرحبا على أن يرسل الله يقرأ ولا الدنيا يقرأ وسبسيبا تهدي أنت الجنود ولا نظام تارو سكاوني أو شيء كمان القرآن أو شيء من ذلك وبلغت يكاوني مكتوب القرآن وقول أشتاني سنة بعض ذلك سنة وانا ما يكا وانا ما يكا وانا ما يكا ولا يهدعوا da suka zan zan Qur'ani ya kace ma shi ne shi wani mutariyati ko da suka zan zan Qur'ani ya kace su ko da surori goma illa Qur'ani ya kace su da ma suka kaza to ma shi ne sura ce misali da suka zan kaza surori goma to kun sura ce su kawo misali bi aya ko irin kitabi na al-kawthar ko irin idan da rasulullah ko irin wadannan su kawo aya tunda su larabawa sun ce sun fusa hali bulaga suna da suna jin fasaha suna jin larabci suna da basira kawai da kuma mutum Al-Qur'ani bai san taɓa rubi bai san taɓa rubi da kuma Allah bai gidan sun su kasa kawo ba ba za su je kawo ba Al-Qur'ani ya musu za su je ba za su je kawo wani abin da yake kawo da Al-Qur'ani Allah ta baraka wata ala ya ci gaba da cewa allazina atina wa kitaba wannan wanda muka ba su littafi ya arifu na usul sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam ai muhammadin bin ati bi kitabi sun san kawai annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake rubuta cikin littafin su kamar ya yi kuna abdawa kamar yadda suka sai yayayensu allazi na kasiru a hudun mutane nan da suka taɓar da kawunansu ba wula ya yi nuna minu a cikinsu a kowane ba za su yi imani ko ba su yi mata kasu zuwa ba a arewa ta lauwa
ومنظر ممن ادعي على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون نعم الله تبارك وتعالى يتيغ من السيوى ومنزله ممن ابتلي على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن ابتلى على الله كذبا أين أنا أظلم فأقوى الذي لا يمكن يكيم من ممن ابتلى على الله كذبا mutumin da ya kirkire ɗan ya yi dangana wa Allah bilisbatin shari'i ilai da danganta wata abokin tarayya aukar zama bi ayati ko kuma kirkire shi ne ya karyata ayoyi da Allah ubangiji ya aiko a cikin Allah ta da su shi ne alqur'ani innahu ayyan lamarin yake la yakunu zalimuna wanda suka zace a zalimai ba sa samun taimako ba za su rabauta ba
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاءكم أين شركاءكم الذين كنتم تذكرون نعم عند كل آية تنسبهم لا يؤمنون الناس أقول لك يجب أنهم لا يؤمنون من معنى الشرك وهو العلوم والمعنى أن ما ثبت في علم الله الأستاذ وده علم الله تبارك وتعالى لا ويا رجايا رجايا سورون من أزار عليه ولا يتأثر والإيمان في الدنيا يا الدنيا لا ما غير إيمان وذلك أن الله تعالى لكل إنسان منزلة في الجنة ومنزلة في النار الله تبارك وتعالى يا رب تعالوا ويا نادر وقوة وسوي على الجنة يا نادر kuma abuja wata kowa yana da gidan duk da duniya duk wanda ya zo gidan duniyar nan yana da matsayi guda biyu a lahira in ya zo ya yi aikin gidan aljanna ya tafi gidan sa na aljanna ya yi aikin gidan mutu ya tafi gidan sa na wuta to idan aikin da ya na aljanna ne ba zai gidan mutu ba ba ya za a yi wani da su a ba su gidajen kuma wancan mutane su ga wani na ba ku gidajen su na aljanna kuma yadda yake zuwa a nan wasu malamai suka ce ai da ma an fara yi mutu da aljanna ya ka ce su ana so a cikin gidajen da mutane ta ka ce su a bayan aikin da za a zo a yi a duniya in an zo duniya aikin da kai zai nuna ma gidan zaka suna ko to shi ne abin da wasu malamai suka ce to shi kenan mai za ka yi wani kiyamati idan ya kasance ranar kiyama Allah ba gidan zai na kuma ne mazaunin su da wuta a cikin aljanna wani halin na yi manafin aljanna su fita wanda suke cikin wajen ruwa manafin su da aljanna sai su gaje su da wuta an gane magana ko wanda suka shiga aljanna za su gaji gidaje yan wutar da suka shiga wuta wanda suka shiga wani kuma za su ga gidajen yan aljanna da suka shiga aljanna dama gidaje guda biyu ne farikun su janna ce wa farikun su tsaye ana kan gida ya gida aljanna ya gida a wuta ya gida a wuta to da muka zo nan duniya in muka yi aiki mai kyau in muka je lahira za su gida da mana aljanna yan koko da musu yi aikin aljanna ba su shiga wuta za su ga gidajen mu da wuta an gane magana mu kuma da muka yi aikin aljanna za mu ga gidajen su da zai kamata za su shiga aljanna ba su yi aikin aljanna ne ba sai mu gafi gidajen su nan zanna su gafi gidajen mu Allah ku ji da an gani magana gidajen mu da yi Allah ku ji da yi fadukun manazar bari da zai suwar mu'minin da jannar da kulla to idan mu bi za su gafi gidajen nan zanna da kawai dai zai gafi gida ne da yake sun su bi aikin wanzu zai samu kaman gida ɗari takwas a ɗari tara wanda yake da masauki da guda tara shi kuma wanda ke cikin wuta zai samu zai samu gida ne ko guda ko wadanda tsara shi sauran aljanna ne ta fi aljanna ta fi yalwa kan wuta akwai ayin suke cewa wa jannatin arzu wa sabawa wa al'adu fadin aljanna ya kai da wata kayan sama da kasa ita kuma wuta wani guri ne mai kunci ba da ba su da ranar yawai zaɓar kuma na makanar da ikan ƙarar ne da aure na daga tsura ya kasu yawan tsura da wa'idan wata tsura ta ita wuta wani wuri ne da kunci wanda mutum ya riga ya shiga wurin babu yadda yake Allah ya tsare ko da yau suna gani kamar yadda shi da yake a rako ko ba ku wasu da sai kowa ya samu wurin wurin zama wani ko in ji da ke tuta gidan azaba ne ko wani kan wani kawai to misali haka suke yi ko e ba wani su da wani wani ya samu wani kwanta da ya samu wani kwanta ai da ma wani azaba ne mutumin da yake zanzawa ya ce ya kwanta gidansa Allah ya tsare mu ita ne a wuta gida ne wanda suke cewa da ba gida ne mai kunci makalar da yikan da wuri ne mai kunci idan ko gina makalar da yikan ba an je masu kuma da wuri to abin da suke cewa suna kira ne makalar ne a suna da daure da abu na da kura suna cewa su malaka shi na lamin yake la ta dole yau ko kuma ba gida ko kuma kura kasira yau ko kila alaka guda ne kila alaka da yawa domin ita ce ranar ƙarshe ita ce yanki jalawar kiyamata don mutum ya samu shiga a sannan shi da ake ya samu babban rabu in ya samu shiga wani Allah ya tsare to ya samu babban asara na na wannan ga wannan Allah ya tsare da cewa yau mana shuru jami'a su wa naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'ukum alladhina kuntum tasumun Allah ta baraka da rani wasu asila musu yau mana shuru yau tsaran da zamu tashe su da kan gabaki ɗaya su kuma naqulu sanu yadda sai mu cewa lillazina ashraku ga mutanen nan da suka kasance sun yi shirka to bi ga nuna masu zargin su ai da shirka ko lillazina sun tsoro ina abokan tarayyar da wanda suke riya wa to abokan na ne insha Allah sai tambaye su ina suke ba sun ce shirka wallahi ba ko su abubuwan da suke tsara Allah ana ce su zani su ga su ba su ma nan da kullum ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا
shi kenan yanzu za mu fita maganar da kuma ba za ta yi amfani ba cewa in mutum zai faɗi gaskiya da yi gaskiya tun a nan duniya a nan ne gaskiya za ta wasu amfani don gaskiya na yana kuma da gaskiya ba ba gaskiya da za ta zama amfani ba irin na kafirin cewa an ce musu su bi Allah su bi annabi sun yi min Allah sun yi min annabi ya ka ce ya yi rasu ake tambayar su aka ce ina waɗannan abubuwa da kuka ce abokanen tarayya na ne to yanzu da ku wadalla abu ana da wata da ke su malam da kun fitar da wuri sai ya kasance yanzu ba a kuna gilibi da fitar da wani shi ne masu da wuri uzurorin su da suke cewa illa an karo da su ce wallahi rabbi na ba ku na wuce wallahi Allah kun ji mu kasance muna maka tarayya to yanzu a kan lafiya wannan kun zan da yayi ina ba za ta aiki ba to shi ke nan su wannan magana da wasu da Allah kun ce a yau mana kuma ala wai wani salimu na hayi wa tudu ba ka biya kun ko cewa yau kan zamu like harshen su da bakin su da suke mana kariya kuma da kariya a kuma a kan zama mana kariya sai a ce ga obi ku yi magana a yau mana kuma ala wai kalibu na aidihim wata yanzu a rikin rumi ba ka rikin rungo cewa za ku liki ba ku nasu kama abuwa da ana yin tsari cewa lalle mun kai kaza mun kai kaza mun kai kaza yanzu rika tambayar su liwa ke cewa ne ya Allah ba gidi da ya ce ku yi magana a duniya ya ba ku dama ya kulle mana baki ne ya kulle mana baki mu ya ce ku ko ku shirin mun yi magana wannan rana lalle la ta ku ku gura wa gidan ku ku gura gaskiya wannan rana ce wanda ba za ta yi yau ba ba za ta yi daɗi ga kamurai da mushrikai ba wallahi ya ce zama ku na wuce ce suke yi wallahi Allah ku kasance muna maka tarayya ga wannan unzur انظر كيف كسبوا على أنفسهم وقد عنهم ما كانوا يفترون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana cewa unzur ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba ya Rasulullah kai ba kana ku ya Muhammad sai ya haka su kai kariya kan kawo su bidai shirki a yau kun suna da wasu ba su kai ba wasu ba su da Allah ta ba wadannan abu ma ka mai tsaro ma ka mai tsaro da kuma wanda suka bin suna ke kira cewa Allah yana da kokari yana da kokari tarayyar nan wadannan abu mai gaba a wani abu ya wuce da wani jirgin su gan su ina su lati ina su mutra ina su manafi ina su kwa duk wasu wasu bayo yau kan ba ku abin da zai kasance sai gaskiya ومن من يسلم إليك منهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
نعم lallai yi wannan ranar da zo a ranar ne suke cewa lokacin wani kul'arzu rabin wani la'adin sadin wai suna son da a ɗaya ranar mutum zai ba da wannan ƙasa na duniya da makamaciyarsa domin ya fashe shi ko ya fantar da shi gaba yin azama to bare ya fantar da shi ba rabin wani la'adin sadin ko a wannan ranar ba za su koyi wa Allah da amari ba za su yi gaskiya ko kamar yadda muka karanta ɗin wani lokaci ne gaban su za su shaida idan suka mutu yana sun su rika cewa wannan abu kan ba abu ne mai kyau ba sai su kira an ce ina akuya ko tawaye wanda yake da gabo ina wanda sun kuri mana gabo a rama kasa saka wata ina na ko wanda sun kuri mana gabo ina saniya mai gabo ta sun kuri mana gabo zuwa saka wata ya ga musu izami ya ce kunu turawa kasance kuni turawa ko kunu turawa kasance kasa to wannan ranar da yau mai zurun wani ba ta kamar ya damu mai wulu kafin ya zai tafi kusa turawa a wannan rana ne kafin zai rika wanda yake gaba gare shi sai ilani ma da za a ce da dawo sana saboda abin da ya gani na riga za na wani mai sun nuna ilai wani mai sun nuna ilai ga wani allah ya kula shi a cikin da ya faru wa fiya da ne makara wani ya rabu la'ayin islamin bibiya فإذا جاءوك يجادل لك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومن مسموع أن كافرين ويسمع لك أول يجي سوراروك يذكرك رسول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أما أنا كمان كنت أنا منذ أن أخرجك عن سورة أكنة أياتي أن تصبوا على كلهم سوى لعلنا يفقهوا إن بلغت من كتاب الذي تكلموا بلغت من كتاب القرآن أي بلغت من كتاب القرآن وفي هذا المكان يكون له مكاني ومتاني ولا أدري ولا أدري ولا أدري ولا أدري ولا أدري ba za mu bude mun zama a wurin ba za mu ce Qur'ani nan sauraro irin sauraro masu karɓa akwai sama a kabulin wata da gole akwai kuma sama a kabulin wata gairar da gole idan mutum yana ji yana da gole to zai kasance shi mutane nan ne wanda ya kisa awa ya ci dabarar da Qur'ani walau kana ne da gairi lai da wani mutum ki za ka kasance kana da gole za ka gani amma su abin da suke cewa dalila ba sai na ne mun ji dai amma sun saba to da ka fara ne abu wajen da kuna ayoyi idan suka fi kowace irin aya wanda ta kawo daga cikin ayoyi da ayoyi nubi ya ba ta imani da ita za a za jawo ka har talauta da suka zo wurin kai za a yi lokacin da aya da kai da kullum da zai kabaro wanda suka yi wanda kabare sun su dinga cewa a yi ma hajjar kur'ani da ya alfadiru na wuri kawai kur'ani ba komai ba ne ba sai kawai labarbarun mutane da ne ko tsare da yi mutane farko ne abubuwan dariya ne da abubuwan mamaki abubuwan da ya ne jirgin tatsuniyoyi akwai wani mutumin da ake ce masa shi na da kasar وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
na dalilin sa kan wannan aya akwai shi abu safiyan da abu jani da wani lulun mugira da tsarin hari da kuma urwatu da shegatu illa na biya wani sunu khalar da rasulu amir yadda bikin qur'ani su suna tsoron wannan tsarin suna karanta qur'ani bai suka ce wannan zuwa bai gani ne yake mani yanzu to ni ba abin da suka ce zuwa bakin da yana rawa ba wani kulisani ba abin da suka ce yana rawa yana rawa da mai rawa amma yana ba wani abu ba bai kula ta ce da wani in yana ba wani abu ba ne yana kawai ta tuniyoyi da irin na mutane ya Bisu ba kun a bisu kun kan kuro ne ba ya kamar yadda kan ce na ba ku labari ta tuni mutunin da da domin shi bai ba ku labari wa kana nazarun nazarun hadith tadil hadith ay kuro ne ba ya wa ba ya ya kan ce na ba ku labari mutanen su gabata yayi labari ya mutum ya tsaka ni dai kawai ina ga imana bai shi fada dai ni dai ba ga bai shi fada ta guda da kai wani kawai ba wanda yake fada ko dai kuma na kawai kula ba ko ne wai yana cewa akwai mutuwa akwai waye waye akwai tashi abin da kawai masa dile yana faɗa ke to duk dai wayannan irin abubuwan da suke wanda suna da talaba ya da izgiri domin ba za su iya suka ƙur'ani din ba ana bin gizi bai bude suka san su da mutuwar ƙur'ani din ba malamai suna ba da misali cewa a rabbi inal huda huda da wa aya su marurun tadi da ya fice shawo in ana bin gizi ya ga dama sai ka shirya in bai ga dama ba ba za ka shirya ba shi annabi ko wato idan ya zo yana da kini kwaro wanda ne zai rude bai ko kana cikin da tagada ana da bayan wata ya bude tagada kan ina da yin bude ta sai au ga goma da wuri sai ka tashi da cikin jarka to ina aka yi aka yi don ma tana da sai na wajen da yin shekara shi ko ba kuɗe cikin da ba kuɗe ba ne bayan da shi ya tsare ka saboda ka wani hadi Allah ko mudan ko man yudli fala tajid lahu waliyan mushira kada Allah tabaraka wa ta'ala na
ولو سيئتهم على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
نعم. أنا أعرف أن أنا أقول الجواب وهم ينأون عنه وهم ينأون عنه وينأون عنه. wani yuri kuna ila abuza mu wani guru lauta ne izo ki buwa na ne Kalu ya ne ta na lura da wani su ji ga ayat da fila wa kuna da mu'mini ana ga wani wata aya yace wa mu yan auna wa mu yan auna man suna haɗuwa ga bari zuwa wajen yin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa yan auna an musallu suna ne ta ga bari ga bari zuwa inda annabi yake bara yin nuna da shi ba sa imani da shi shi wanda aya ta zama ne kan abitali wa in ma yi kulikuna illa a kusan ba ma wanda suke siyar da kawo da su domin cutar ma aka su zai koma ba ba shi kuna gani su wasu haka ba wa yau ta rana muhammad sun su zai zama da za ka ga idan mun ku lokacin da aka tsere su aka bijin zuwa su ana nari kan wuta tsarin sun ce ka cewa ya ne tafi ya ne tana ya kai mako luratu ila duniya a dada mun zuwa ga duniya wallahi wala mu tasibu bi ayati rabbina wala mu sai da ayoyin ubangiji mu ba ويقول من المؤمنين لا تتسكون على ما إيمان يسوع للي من دون قول أبو كريان للي من أبو كريان للي من دون لا من إيمان لا يرد ولا يكتب من آيات ربنا لا تتسكون على ما إيمان شيء جواب من مغلط لا رأيت لا رأيت قبل قديم اليوم هذا من جنس لا كأقول أن كذا من يجيل ما يسوع بل
بل بدا لهم ما كانوا يحصون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولم يكن عليه بل بدا لهم ما كانوا يلقون من قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون بل للادراك الاراده الايمان المفهوم من الثمن بل كبري بدا لهم ما كانوا يلقون من قوله ai ya bayyana a gare su abin da bai zuwa sai suna koyewa sun gabare shi ne su da kowa da suna ta wallahi na bina ma ku kama shirki wallahi ya za ku gizi mu ba kada ji muna maka tarayya da rabuwa wannan shahadar da jawari wanda kansu da suke wannan kuma zo da kan suka ce wala rubi da duniya farda wai a kada rai ji malamin su shi ne farda da dai za ka su za ka duniya nan da anu da za su kowa kan sabon su da da imamu ko na da na sunan zan kuma sai ka tashi bi da shirki ne daga tsara Allah da wani wa innahum lakazibuna wallahi kariya suke yi ba za su yi imani ba biyu ake gobe da imani cewa na suna da rasu lalata sun rasu nan da alaihi da alƙur'ani duk kai za su yi ba za su yi imani ba
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da cewa waqalu waqalu in hiya illa hayatun dunya wa ma nahnu bimabuthi wai mun da suke wani su wannan da suke cewa babu tashi din nan ko wanda ya kare tashi ai ma hiya ita duniya ba ta kasance ba ko rayuwar duniya illa hayatun dunya sai dai kawai ku ji daɗi mu more mu zauna duniya wa ma nahnu bimabuthi na ba wanda zai tashi mu gobe a lahira yana faɗi wani bature ya kace masa ya zai dokai dai lahira Allah bai gije ta ce ka kaga abun da gaskiya ne za ka ce Allah sai ya ce sore to yana da ne sai ce ai ba na tsammani haka a duk mutumin da bai imani da Allah bai imani da Allah bai imani da Al-Qur'ani bai aikata ayyuka na gargadi ba ya je lahira aka dace shi ai sore ba za ta masa aiki ba cewa wallahi na bila ma kun na mun jiki ba za ta masa aiki ba cewa wai cewa suke da rundu ko wala rundu da azuri ba ko wala da suke adamu ya yi tana da rundu wala da kazu ya yi tana bila wa kuna da kuma duk wanda ba za ta yi shi ba to da ku ce imani ko shi daga yanzu wala da ilu ki buwa nan ne ولو كان على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بل وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa walau tara annabi sallallahu alaihi wasallam da zaka ga ilu ibu ala nabi ya yi da bijin da su a wata Allah kun yi su kai da aisha Allah rabbi da gara al'amari mai girma ya rasulullah قال له على لسان الملائكة أمن أنا قرأ مصنع وقال عليه كم أشي ملائكو توبيك الزبور ذلك أليس هذا من الحق يزول الثاني لإنسان بكذا الشيء كامل أهل ولا يسمع الله كالسياري للي أنا في جسم ويعرف كالسياري إذا هو الحق وأنا كالسياري أمام كالسياري بعد أفعالي شيء أبدو بلاتا للي ثم تكالسياري بعد كالسياري بلاتا أفعالي با ثم لإنسان بارعنا من أسفل قال سيأتي وزوب الأذاب والسنة كالي أذاب بسبب ما كنت تذكرون الأبلغ كنت تقول kafin cewa shi ne ku kafin cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ku kafin cewa Qur'ani ku kafin cewa ba ku kare in Allah tabaraka wa ta'ala a cikin duniya dan ka tsira da shi kan da kuke da dadi Allah قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya wani cewa بل كثر الذين كذبوا بلقاء الله زائد ذلك الساعة وابتدوا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها هم يعملون عذابهم على ظهورهم على ساعة ما يزنون أنا سبحانه وتعالى إني كثر الذين كذبوا بلقاء الله الذين كذبوا بلقاء الله ولو نسوا كريتا جوانا الله سبحانه وتعالى سوى ما كان بلا كاشفا وللي يولوا سني أزالة تنتظر سني سني أزالة الثاني قال لهم بطاعة أنه كتب الصدوة القيامة قاعدة الصدوة إذا كتب القلوب والرسول قال يوم وقت الإسلام والرسول فجأة تفسيريا ما قلنا ما لم يسكي الله وقت الشيء القيامة لا تزوني وكما لو كنت لا تزال الدنيا لا تزوني wani yana kasuwa yana ciniki wani yana wajen sana'arsa wani yana wani kowa ne a inda yake da ba ta shirya ba ba yau a shirya yau za ki yi yawa kowa ya zo da gida kan yanke ba a kana ta zaro shika wani na kasuwa wani na makaranta wani na asibiti wani na ilane wani na wani aiki kowa ne inda yake ne akwai da za su zo su ba su a birgice shi ne mutum da babu wanda ya zai ƙarin sirsa ya hasa nasa da ƙara ya tsara ya tsara alamar tsarar da a bisa abinda muka bari abinda muka bari ku je wani ko abinda muka gaje abinda muka gaje ta ba mu aikata shi a nan duniya وهم يعملون أضرارا تلك تتعرض ذنوبهم على ظهورهم فكم بايا بايا يندى أن يتلبات من سوء ذنوبات ذات ذنوبات بايا تعمل شيء ولا أبو مولا لسلسي يؤسسي ولا أبو نيم المولي أبو ميوائي وزرق وزنوائي تهديك أمر بايا بايا سيئ ذنوب الناس ألا تأخذ بايا ذنوبات أي أبو تسكي نوكا ذنوبات ذات ذنوبات يا يموني Thank you. aya da bai zargi ba ana da zan zan bayar da shi kan su je da ke kai ba eh kuna so su yi zuwa da tsaya Allah ya kuma gobe za mu yi da abin da ke kai kun je kai وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
da kasance ba illa harin wasa ne wasa ne na yara wani abu da wasa ga banja an wanda an kuwa ma yi nuna a ya mafi gudun lafiya su abin da kasance yi wa ala kun gizi biyayya ne wani amura kai na lafiya wanda damar lafiya shi kuma da gidan lafiya shi ne aljanna khairu lil ladina yattaquna shine wanda ya ga mutanen da suka suka ji tsoron kada Allah ga wata abala ya kiru ko abala ta kiru shin ba za ku yi hankali ba ya kamata ku yi hankali
قد نعلم إنه ليبذلك الذي يقولون فإنهم لا يصدقونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
ba wala da wani wata ala ke wani cewa ɗan na alamu inna hukun annahu inna hula yau da yukar da zai da zai ya kulo da fa inna hula yau kan zikuna ba yi kan zikuna walakin na zalimi na da ayat da ya da yukar zikuna ko shi to ana karanta da shi zikuna ana karanta da yukar zikuna kamar yadda wunan nan da kasu mutum na hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya sani cewa kawai yake da ya zo da zai kuro da wanda suke gaya ma in na kare ta wani ya rasu da zai ya ba ta ba kai inda mula ya zo su da kai ba kai suke kare ta ba ya rasu da sirri a koyi domin Allah ubangiji ya riga ya san kai ne gaskiya ne saboda kai ba san gaskiya ne wanda suke nan da haka za kare ta kai ba kare su ne ya rasu Allah walakin zalimi ne da ayatu la yadaru sai dai su azzalumai sun kasance suna jayayya ne da ayoyin Allah subhanahu wataala shine alqur'ani kar ku jiwa rusul min qablika ala qad kuzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzibu wa uzu hatta ajrahum nasruna wa la mubaddila li kalimati Allah wa laqad ja'aka min nabayyil mursalin
na Allah subhanahu wataala ya da cewa kar ku jiwa rusul min qablika hakika sun kare da manzanni da su zo gare ka wannan yana cikin abin da malamai suke cewa fi kuliyar nabi Allah kuma kidana ba da sallallahu alaihi hakuri ne fa sabar su da suka yi hakuri alama kun ji wa da kula ka kare ta su ko su aka cutar da su hatta ta wannan suna har sai mutum ya zo musu shi ne aka halaka da mutanen nasu fasbir hatta ya ce ka zasu ya rasulullah ya rasulullah kai ba mu hakuri da zanno sai mu gode zo maka sai da halaka da mutanen nasu wala mu gode da kalmar da ba ma sun da kalmomin Allah alƙawarin da kuke da sun nan muka ce za mu yi tsarkiya a karfata barkan sai aka yi zama ilu da yaki ga wanda ya zama mai rigarki labarbarun annabawan labarun manzanni da su gaba gare ka ya zama ne su yi kusa da su sai ka yara su wanda wai ka su kuma da yake ila ko
تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
نعم أنا أقول لك وإن كانت نور عليك جراده فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولا تكونن من الجاهلين وإن كان كبرا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce don wannan abin da suke faɗi ya maka girma ya Rasulullah ana wa in kana kabura iraduhum alayka don wannan kawai da suke yi gaba da shiga addini ya yi girma a wurin ka ya girma ba ba ka shiga addini ka abin bai ma daɗi ba bai jin su za ka san da ke da faɗa idan ka so kana neman su shiga cikin addini musulunci nan ne sun ki shiga to ba da kuma ai an san su ke da fakan bil ardi ba za ka nemi wani goma daga cikin kasa au su zama ko samu wani abin matakala cikin jama'a wanda zai kaura kai zama ba irin wannan ayoyi kuma cewa da Allah ta ba shi wannan saka alhamdulillah da dalilin ya da alai ta asaba cewa da sallallahu alaihi wasallam yana jin bayan rai da yi musu bayan da suka fi a cikin nan Allah bai yi ce ba za ka wasa ba ba za ki yi bi ayati ka jin kawo su ta ayati ga wanda suka nema kawo su kai wannan ba abin da yake ba kun tana da ayati ba su kai hakuri Allah bai yi kawo kuncin sa wala sha Allah idayen mun da Allah bai yi ya so ya shirye da su da jama'a mai da duniya da ya hana su ga jami'a da za ka shirya ولكن لا يشعر ذلك إذا لم يكن في بيسوع كما ولم يكن في شيطان في إيمانه ولا تكونن من الجاهل كانت ذلك من سنتي متى تسألك مكان على eh ana za mu daka da wani mafarki da dala muke da babu lada wanda muka tsaya da muke ga ta wani ayi wanda insha Allah za mu da karatu na shekarar Nigeria 1440 Allah ya yi saboda aka za mu so daga karfe tara za a yi jawabin da suka shafi da za su cikin daidai baro in mun samu ba su wala ba sai ba su kai zaɓi guda ba da ba su rage da ba
فاسأل الإنسان آمين آمين آمين آمين الحمد لله
da Sırf dinin de burada. Tabii bir de ben özür dilerim. Sen de götür. Sen de yapalım. Sözleri ilave bir tanıda ki devam edelim. Şima nelerim var? Şumurun yeter. İnşallah. Tamam.